على سيدنا محمد الفاتح الماء والكاتب الماء وناصر الاسلام والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق عزه والكتاب العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعبد الله ونعم الوكيل الله المستعان على ما تصفون بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه. يومنا 26 ga watan safar hijira 1444 wanda ya daidai da wato 22 ga watan tara shekara ta 2022 karatunmu na ruhun adam misali wannan shine halka ta goma sha hudu halka ta goma sha hudu za mu tashi wato ladabin kuri tare da kansa ladabinka tare da ubangiji ladabinka tare da malaminka wanda ka san ubangiji ta hannunsa ka san Allah ka san annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ladabinka tare da kanka inna li nafsika alayka haqqan ranka ba yana da haƙƙi a kanka ka ba dukkan ma'abutin haƙƙi haƙƙinsa saboda haka su shine shehu radiyallahu anhu ya fara yin magana akan wato ladabin muridi tare da kansa shine ce la ilaha illallah muhammadun maulana وحرص على الأوقات أي حرص مولانا وحرص على الأوقات أي حرص مولانا وحذر من لا بلا أنا كنت مولانا لا إله محمد قولا وحرص على الأوقات أن يحر في قولا واحذر لا ولا أنا قلت مولانا لا إله إذا رأيت مظهر الجمال مولانا إذا رأيت مظهر الجمال مولانا لا تتطور مظهر الجلال مولانا لا إله إلا محمد وكل ذا أمر الإله يسدى تجلى أن يعتب في وأسدى مولانا لا إله إلا الله wannan gurin ban da dai wakalin da yake a cikin wato da yadda da yadda zai bi dacewa saboda kuɗa makar waka ko kadi jalla an yi ta wasima adda kaga yadda da yadda zai fi daga yaddi ko ta hanyar ma'ana ko ne zai wa kullu za amrin an amrin ilahi yaddi duk abubuwan nan al'amarin ubangiji ne da yusi yake gangaro da shi amma kuma aka ce yusi to can kuma waka ta zama ba a samu kajiya ba ta samu mutabaka ba kaga yusda kuma bina'i sai yasda kuma shi amrul ilahi din yasduru min wanda shi na ga ya fi dacewa wallahu a'lam ban san dai wanda yake cikin a a waka ba amma dai ta fuskar ma'ana duka za su amma ta fuskar waƙa sai ya fi yaban wannan guda biyu a kan to farkon abin da muridi ake so ya kula da shi kalu shine mai nufin saduwa da Allah me me kadara shi mafi tsada wanda zai kula da ita wanda za ta taimaka mishi wajen saduwa da Allah rubai kadara ka mafi tsada zaiwa wanda yake so ya sadu da Allah menene kadara shi mafi tsada wanda za ta taimaka masa wajen cimma wannan buri na tsoron Allah to shi tsoron Allah ɗin akwai abubuwan da suke taimakawa wajen samuwar sa to ina ga lokaci lokaci lokaci shine kadarar ka wasu tsada wanda duk abin da kake so ka cimma ta karkashin sa zaka cimma an gane yasa sai shi ya fara da shi wa haris alal awqati ayya irsi ka kula ka kula da lokaci mutukar kula wa hadar ka tsautu min an tubla da ajarrabe ka da bala'a na tafi bala'i na tauyewar lokaci wato lokacin ka ya dinga tafiya ba tare da ka aiwatar da wani abu muhimmi a addini ba ka tsautu ka zama cikin waɗannan an bayyana za a zauna hira awa biyu ana hira mara amfani banda hira da gidan duniya da zantuka wanda ba za su maka amfani komai ba lokaci to wannan ko an shiga aljanna ana da rakirin wannan abu ɗaya ɗan aljanna yake da rakira akan da shi ne a nuno masa wani taya a duniya da ya zauna taya sun da ya wuce mutuna Allah bai ambaci Allah wannan shi ne kaɗai inda ɗan aljanna yake da rakira a cikin aljanna lokaci ya kuɓuce masa yasa yace wa haris kai fadai ayyuha al-murid ya kai muridi ai hafiz ka kula wa raqib ka dura alal awqati bisa lokuta allati tunaji fiha rabbaka wanda muke gana da ubangijinka ta yaya bawa zai gana da ubangijinsa bil mafrudat ta hanyar yin ababan da Allah ya farlanta masa wal mandubat ta hanyar yin abubuwa da suke nafila wasa'irul qurbat da sauran ayyuka da ake suke kusanta bawa da Allah kama kala ibn ashir radiyallahu an kama yadda ibn ashir Allah kara masa da yace wa hafaz al mafruda ko wa hafazul yace wa hafaz al mafruda ka kiyaye wato ibadu da aka farlanta maka wanda su ne ra'atul mali su ne kadaran su ne jarin ana yin ana yin business ba ba ba jari yana da wahala sai da jari ko da haka musamman wannan ya shahara a harkar mutanen Kano cewa masu jari su ne masu yin kasuwanci saura kawai suna taimaka musu eh masu jari su ne kai ku sauran wanda ba su da jari gurin yan rakiya wa yan rakiya ta ji yaran yake su ɗan rakiya ne kawai ɗan abiyar yi wa a kiɗa ne amma hakikanin masu jari su ne waɗanda suke da suke kasuwanci to da haka wanda duk yake so ya zama na Allah kadar jarinsa shi ne farilla farilla nan kuwa bayan tauhidi babu kamar sallah kenan wanda zai nufi Allah idan aka same shi da sakaci a farilla wannan ya zama ne ya zama mai ciniki ba mai kasuwanci ba ne ba yi. an bayyana lufatar Allah ba zai yi ba babu farilla kaga daga nan yan hakika wasu da suke cewa ake ce musu yan hakika daga nan sun wadi ko ba sa sallah wanda suke gaba a ciki ba sa sallah ba a duk wani abubuwa na farilla ba a waye wannan daga nan sun wadi lufar Allah ta karaya saboda kadararka da jarinka da zaka nufi Allah da shi shine farilla sannan nafila ta biyu ba kaji ba yace wahfazul mafruda ka kiyaye farilla wanda farilla ne shi ne ra'atul mali shine jarinka wan nafla ka kiyaye farilla wanda ribahu ribar wato jarinka da nafula ne ake samun riba ko kuma ribawu wanda shine ribarsa wanda bihi walida shine za a cikin mutum ya zama wali wa bil hadisi ya zo cikin hadisi ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ba na bi kusance da wani abu ba ahabba ilayya mafi soyuwa gare ni min maftaratuhu alai kamar ya aikata abin da na farlanta mishi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bawa na bai kushe mai yana kusanto da nafil fili na alkhairi hatta uhibbahu wa sai na so shi fa idza ahabbtu inna soji alhadith kana da hadith da wanda da yake kuntu san abun nabi yasmau na zama jin da yake bi da shi wa sarahu alladhi yusiru bihi da ganin da yake gani da shi wa yada wallati yaftishu biha da hannunsa da yake damka da ita wa rijlahu allati yamshi biha da kafarsa da yake tafiya da ita wa in sa'alani lahu yannahu in ya roke ni zan bashi wala in sa'alani lahu yannahu wallahi ne ne mun tsare shi zan zan tsare masa ko a wannan riwayar ta ga ta bukhari tace wa in wa in sa'alani babu lamu kasmu a cikin ta wa in sa'alani lahu yannahu wala in sa'alani lahu yannahu wannan hadisi ni dai wannan wani hadisi an fahimta ban ce babu ba a'a ban san wani hadisi da ya bayyana matakan zama wali kamar shi an fahimta in kana so ka zama wali farko farilla ta tsaya idan farilla ta tsaya to kuma sai a ƙara nafila idan aka ƙara nafila me zai faru sai a samu soyayyar Allah to ai wilaya ce Allah yana son ka zama wali yana jin kana shiga cikin ababen san Allah to ka zama wani yuhibbu wa yuhibbuna a'izzatin 'ala al-azillatin 'ala al-azillatin 'ala al-mu'minina a'izzatin 'ala al-kafirin ko idayin fi sabilillah wala taqula law mada la'in dama abin da ake so halara ta nufe ka da ta nufe ka kai ma sai ka nufe ka to da sa ta soka ta kwarin yunwa da santa ina ga last week ne muka yi ko babu wani abu babu wani mutum wani bawan Allah da shi kansa zai amfane ka idan babu kabiliyar kai soyayya ka gare shi sai Allah kawai an fahimta ko annabi ne daga cikin annabawan Allah yake son ka in kai ba ka son sa soyayyar da annabi yake ba za ta amfani ka an lura an fahimci kansin ko annabi daga cikin annabawan Allah yake son ka kai kuma ba ka son sa to soyayya da yake maka wala da amfani da dole sai an samu dauranta in ya so ka kai waka so shi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana son quraishawa ko saboda kasancewar su kabilarsa amma kafiran kwaraitawa duk da soyayya da yake musu ta umuma ta kasancewa da dangin kasancewa dangin kasancewar su dangin sa amma wanda ba su so shi ba suka ki soyayyar da ya musu alaihi salatu wasalam kaga ba za ta musu amfani an lura to Allah ne kadai ya zo ka ko baka kansa to soyayya za ta yi amfani dole shi da ya zo ka to yi dawo ka ya zama nada sai maka madadin soyayyar kai waye da kana ta shine yuhibbuhum wa yuhibbuna sai ya fara san ka yake ku tabaraka wata to da haka ka kula da lokaci lokacin nan da za ka kula da shi ba an ce ka kula da shi ka zo ka sa abu ba a gaba kai ta ganin lokaci yana tafiya karfe kaza karfe kaza ba a'a dabi za ka kula da lokacin bil mafruzati allati hiya ra'sul mali wal mandubati allati hiya ru'u ka kula da lokaci da yin da yin farallai wanda shine dai sannan kuma da ne na bilbili wanda shine yiwa to idan dai karaya lokutan ka da farilla karaya lokutan ka da na bilbili to yanzu nan zaka ga cikin da'irar wajiyan Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisin ya gwada mana domin ya ce in ba abin da bawa na zai kusurce da shi kamar nabu da haka ka yi ta hasiri da daddare an fahimta kuma da asuba ko baka baka mutu a ba an fahimta to bololo ke da ai gaba ɗaya da hajji na rayuwa bai kai asuba ba ɗaya ba ka samu asuba ka samu asubanka ya bi wannan da hajji duka me yasa saboda wannan Allah shi ya wajabta maka wannan kuma nafila ne dan baka yi ba ba za a je kiyama a ce me za ba kai ba za a tambaye ka kai ba an fahimta da haka sai mun kula da da wannan nafila ta biyo bayan farilla farilla fas sannan kuma nafila ta biyo baya haka shine tsarin wilaya sai za za ka yi da yin tijaniya sai a ce sai sal daga cikin sharɗan karɓar ta shine kula da sallah a cikin in an yi wannan sannan a sharuɗa na kamala ba na inganci sharuɗa na kamala sai a ce kuma ka dinga tashi da daddare kai kai kai nafila ko da raka'a biyu sharuɗan kamala ba za ka zama cikakken mutum jani wata kana tashi da daddare kana yin nafila amma dai sharɗai da za a fara gaya maka wanda sai an gaya maka su za a baka dalila ba sai an gaya ba kula da sallah da yin ta a cikin jami'i kuma a cikin lokaci an fahimta saboda bololo ne mutum ya zama shi yana yin farilla yana yin nafilbili amma kuma farilla ba ta samu an fahimta wannan ka zama bawan son zuciya kenan ba bawan Allah tabaraka wa ta'ala ba kula da lokaci da wayannan ibadu sai ce alhadisa da karanta hadisin da tsawansa wa umrul mu'min shi rayuwar mu'mini huwa ra'su mali shi ne kadararsa ita ce jikin darinsa yanzu daga ran da ka mutu shikenan kai kasuwa ta tashi a gurin ka ko ba haka ba wannan rayuwar da kai a nan ne za a ware ina ne kai ka fi riba wannan riba kuma ita ce za ta amfane ka zuwa mene har zuwa tashi a kiyama in ai har zuwa abada idan ka fi riba ka shiga aljanna shikenan an fahimta to da haka rayuwar mumini ita ce kadarar ka dari darin ka bai kamata ka yi wasa da darin ka ya lalace ko ya tozar ce أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقال الشيخ أبو العباس شيخ أبو العباس ina ga almaraki kenan رضي الله عنه duk bai faɗi wannan ne amma dai ina zaton shi ne شيخ أبو العباس almaraki yace awqatul abdi arba'atun la khamisa la lokutan bawa lokutan bawa guda hudu ne ba najiya an fahimta lokutan bawa guda hudu ne babu najiya wanne da wanne sai ce ni'imatu imma ba wa shi sukan da lokacin ni'ima kudade sun shigo mala an buga harka al'amura sun tafi yanda ake ko sun zo ma fiye da yanda ake to to to ɗaya ke au bali yasu ko kuma lokacin yufi lai abinda na su ba ta lokaci an fahimta halara ta su kwikwiye ka ta danke ka garau an fahimta kayi nan kayi gaba kayi kudu kayi arewa ina wato ba jari an saka jari jari ba riba jari ya tafi bashi ya biyo baya sannan kuma ga rashin lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya rasafa mana an fahimta to kabudu kenan wato halara ta yi wa mutum daurin kutan mala an shi dole to ba in baya cikin wancan lokacin to yana cikin wannan au da'atu ko bawa ya tsince ta a lokacin da yake bin Allah au ma'afiyatu ko kuma bawa ya tsince ta a lokacin da yake safan Allah wane ne na biyar nan babu cikin da ka juya ɗayan hudun nan ko kana cikin ni'ima ko kana cikin ibtilai ko kana cikin biyayya ko kana cikin sa to wannan lokutan guda hudu kowanne a cikin su akwai abin da halarar Allah ta hukunta ana neman ka da kai a wannan lokutan menene fa bin ni'mati eh ashkuru a cikin ni'ima an kasance ka a lokacin da an buga harka al'amura sun gudana yanda ake so ga kuɗaɗe suna shigowa ga lafiya ga al'amura komai yana gudana normal to me ake nema da gare ka ashku godiya me yasa ba a ce alhamdu ba aka ce al ashku me bambanci tsakanin alhamdu da ashku alhamdu ya iya yiwa godiya da harshe ka ce alhamdulillah an fahimta to idan harka tana gudanawa al'amura suna gudanawa normal Allah ya baka kuɗaɗe waye to ba kawai ka ce alhamdulillah ka shi a kawawa ya ji a gode wa Allah ku ce alhamdulillah ya baka miliyan goma ka ce wai alhamdulillah kawai ke da magana ta kare haba malam ai ba ta kare ai a shukura ake nema malam miliyan goma nan ku dole ita ka tsakura abin da za ku tsakura ka rarraba a al'umma annabi domin yana baka miliyan goma nan to ya naɗa ka halibar da ni kai ma Allah ne a banka da amma ba ba wai ina nufin kai ma ka zama Allah ba a kai a wakilin Allah ne a banka haka yake wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi kayan Allah ne dan ka ta hannunka to ya ce ga yanda yake suka yi wakilin Allah ne kai a banka ku ciyar daga abin da na sanya ku halifofi na a bakasa to ana nan ka cire ka bayar ka ba wannan ka ba wannan ka ba wannan idan kai haka to shakar Allah sai a ce ka gode wa Allah idan ba kai haka ba sai a ce ka farka billahi ka butulci wa Allah ba ka ka ba ka butulci wa kai wa Allah kai butulin an fahimta yau ka kuma mutuncinka ba kowa kaiwa ba Allah kaiwa to tunda zuciyar ta ta an fahimta ya ga ma zuciyar ta ta sai shi ya baka ya nada ka akai yace ga yanda yake so kai sai ka ki to dan Allah ya gwada ma zuciyar ta ta sai ba taka ba an fahimta miliyan goma nan kawai sai a sa ta a karatu karatu karai an fahimta ana nan ana nan koyin yana tafiya yana tafiya an bai ta daidai ba za ta ke yi gobe ta ce ce sai ta yi da an bai ta tana yin zan nan sai ka ji miliyan goma nan ana ana ana dubu goma hasbunallahu wa ni'mal wakeel to Allah ya gwada ma kudin dawa ba naka bane da gani da ya ce ka yi yadda yake so ka ƙi ya ce ki warawo mu yadda muke so da kudin mu dama na mu an fahimta sai kawai dai da kuma kai baka isa ka tsare ta ba tana waya ba za ka fasa wayar ka yi ki ka hana da kudin ku ba yadda za ka sai kawai dai da yake ji babu an fahimta wannan ɗaya kenan daga cikin rundunonin Allah Allah yana da rundunoni faɗa yana da tawa'i faɗa ba ala ya ta'idu ya rabbi ko hum na'ibun ba ga wanda suke wa kabu gona uban su in yayi noma ya kasa ku kaso daya ai sadaka kaso daya a ajiye wanda shi zai ci da iyali kaso daya kuma a ajiye wanda shekara da za ga shi za a shuka duk shekara haka yake ashe su yaya abun nan damu yake yana mutuwa suka ce to Allah ya taimake mu suka ce wallahi ba za ni abinda babu yake yi wallahi ba za ni sai to ya za a yi to kun san fa talakawa sun san ranar da rani ce zuwa za su cika to yanzu me za ni suka ce mu fita kawai da wuri mu girbe ta mu mu fashi kafin su zo ma mun gawa mun fashi haka kawai sai dai su zo su gaba komai mu wa za mu gani Allah ya jawo haka za ku yi su ba za ku faɗa ba alaiha ta ibun min rabbika wa hum naimun ba da an yi miki aka ce hakan za a yi hakan za a yi hakan za a yi yake na Allah ya ce in ke wuta da yake yadda talaka mu za su ba kuma ba za ku wuta ta zagaya ta kone gonan nan gaba ɗaya shike nan gobe aka tashi menene wagadau ala harbi qadirina aka waye gari bisa nufi suna ganin za yadda suka faɗa din na haka za su zarga fata na dau musbi'ina suka yi kenan cewa ku zo suka yi azumanci annabi du ala harfikum in kuntum sarimina ku zo ku sammako gonar ku a je in dai masu yankewa ne ku zo mu je a lokaci ya shikenan ya akai eh fantalabu wa hum yatakafatu kaji sai aka tafi ana ta kuya ana kaza da wuri sadaf sadaf da gawo Allah ya rukulan alaihi wa alaihi alaihi Allah sarki talaka shi shi ne wani yace a tauce ya talaka ko ne wa ka wani wani wa ka yi yace Allah sarki talaka to wannan shi ne kaji a ce ba din yau ake kin talaka ba aka ce wai Allah ya rukulan talauci ai bala'i Allah Allah ya mana tsari da talauci aka kawai shi talaka ba shi ya ce wa kansa talauci ba amma bakin jini ne ne sai ga da an gaishe ba an wunna da kadi zahab eh da an gaishe kuma shi wai talaka fitinalle ne saboda kawai mai da shi ai fitinalle ne ai talauci ai wasu ba ne musamman a ƙarshen zamani kai musamman a Kano din nan talauci bai da daji Allah ya sauke mana albarka annabi ya barka tangar tsange ba shi ga ce girman kaiwa in ya kuma shiga har ya ce ai biya fitina da shi aka ce Allah ya rufe nan dare wa alaikum miskina kan talaka talaka akan su maza maza mutum shikenan ana zuwa balan mara awa kalu ne inna la dalu suka tawo daga bakin layi sai wannan gonan wani ce wannan tawana ce wannan suna zuwa zuwa kan da kai fata muke a koma bakin layi sai a koma kaga koma ya aje kuma tahuwa sai a ce ga wannan ga tawani ga kuma tawani ga ga gawa suna zuwa yin gani kai bata muke ba ita ba sai da ne suka tabbata suka ga cewa wannan kwarai ce tabbas gonan mu ce wannan to ya za a yi Allah ya kora ta abinda kuke yi Allah ya raya ta gonar kun ce ba za ku yi wallahi tallahi ba za samu da kankamo wallahi ba zai taba rubuwa da asara yawa da damuwa da ɓata rai da asara wallahi ba zai ba taba rubuwa ba abokanai samu da da mammakewa to haka suke da asara ba a rabuwa wallahi ba a taba rabuwa Allahumma a'ti mumsikan kalaban wa a'ti mumsikan kalaban shi kuma alheri haɗe yake da samu ba sa taɓa rabuwa in an bayar wa ma an faƙutun min shay'in fa huwa yuli abinda kuka san ko kada Allah ne mai da da ga duk wanda kaga suna rafka asarorin nan galibi zakka ce ba ta shi in lokaci yayi kake fitarwa to Allah zai fitar kuma shi ba ne yake fitarwa ba ina ruwan Allah da wani wani idan rafuwanka ya kai guda biyar ina ruwansa da wannan lissafin ai na ku ne wannan yi aikin Allah ya tashi nasa zai yi lissafin kawai zai fitar da an ce in an kai a kasa arba'in in a kasa arba'in a bada kaso ɗaya kai ne wannan kake kanka shi Allah za ka rajiya mai yadda zai fitar da zakka da wani lissafi da wani waye ba wannan zancen kawai in ya tashi yanka zai yi kawai sai ya fitar ta yi baka ba baka gyaran masallaci zai ke ta kasuwa baka ba wa mutanen Allah musakini da Allah ya ce bil fuqara wal masakin shike ne wani dan wannan ya yi sai sha muke zai maka wannan kawai ya fice ya baka da sha bakiya ya fice ya buga ka kawai ya ku ji kuɗa ya baka da sha bakiya shikenan sai yau mata kunu kuwa amma dai an an an riga an an an damba ba wanda za ka dani wancan bawon Allah shi wani yana tafiya a daji kawai sai ya ji za a yi ruwa da kunnensa sai za a sama ana cewa iski hadikata fulani kai ruwa gonar wani kawai muka ce ka je ayi wa nan balla duk shoran gonar iya ta ta kawai za a je ayi yadda an fara sunan mu ya kalla a daji yake rawai ga rawai ga ya gaji gari magana yadda dai magana daga sama ya ji ce ka je gonar wani ka tafi yana tafa yana tafa a dajin nan ba sai dai tadda wata gona ga wani mutum a cikin gonar iya gonar nan kawai ake ruwa banda nan ba inda ake ruwa yace da wannan bawan Allah kai bawan Allah kai ne wani yace ni ne wani yace kai na sunan ka a sama kai ko me kake yace wannan gona dai da tane da kake in an noma ta za ka samu ka so ɗaya mu ka so ɗaya mu raba ka so ɗaya mu aje bara ka ji shuka haka ake yi shi Allah yana so sai ina kallon wani kilif na malam Umar Sani Bani yana faɗa yadda mutum yana rashin lafiya sai a tafi a tafi India sai a ce a tafi a Egypt sai a ce a tafi gari kaza yace ana tarabka bulamulai yace wannan kudaden ba ba za a kasa ɗarin su a ware wani a ce to ga na Allah kuma a yi sadaka kan Allah ya bada da yace ba za a yi ba wannan a'a kawai a tafi dai a je gurin tura da arna da waye a je a je lafiya gurin maimakon wannan a ware wani kaso kuma a faranta a talaka da waye wanda shigar da farin ciki zuciyar mabukatan nan kadai Allah sai ya kalla sai ya biya murai an bayyana yo addu'a da ake kawo malamai kuɗaɗe wani lokacin ai ba lazumin Allah yake kalla ba an bayyana ai ba lazumin Allah yake kalla ba to malami yana garafkan wa a sallah ka gani ana ta sujjada kabari da da ba'i to ba dole a yi kabari da ba'i mutu ba a ta an koshi ko kuma an bar iyali ga shi da waye da waye dole a yi kabari da ba'i ko kuma kun ku hankal da ake to to ka ka ka zo yana cikin irin wannan yanayi ka zo ka aje mai dubbai kace ga shi Allah ga mala wata bukata ce ake waye da to ai wannan iya farin cikin da zai kawai Allah ce kalla ce zai biya bukata khairun nasi man yanfa'u nas yayin mutane wanda yake amfanar mutane mutane suna cikin wani hali an fahimta ana cikin wani yanayi yanzu wanda Allah ya bashi kudi ya bashi kullun aljanna yayin da yake ba an fahimta sai da yake ba mutane nan mabukata nan nan ba la mai ga mana sallah ce ake yin ta dan irin na kasuwa a ce su dada ba a yi da ba a ɗaya ba wanda ya zanje daga wata wani ya ce wai wai su dada ɗaya kan masallaci a ce an yi su dada ba ɗaya da liman da mamu sallah irin ta kasuwa ne yawa a ce wai ba wanda ya ke wai mutum ɗaya ne a ce ya ce mutu wai su dada na ba ba ɗaya ne aka ce awa ba sannan aka da aka gyara sallah kai ka san mutane suna cikin ko kowa da na irin da ta duk sallar kowa ya ta gina yake sallar da dubura kawai ake ana an saba amma kowa bai san me yake cewa a sallah saboda yake eh to talaka su suka ce sai ba har ake amma ma ga ce ai shi ne kawai da yazo shi ka ba su dadi a gaskiya ai za su dadi biyar aka yi tamaman cewa ba aka ci cewa a zaɓi wanda Allah ya zaɓa mana wuce alheri ya zaɓa sai a ce a kai wasu ne ka ce a zaɓa mafi alheri ai a bari janar ya karɓi ƙasar aure ne ya ce wa a bari ya karɓi ƙasar suminti za ka ta ne sai ba za ka ta yawo dab da bahar ya karɓi ƙasar yana karɓa ne da su daidai haka aka dinga wannan al'awari aka bar Allah aka rasa sauki to ga dai yadda lamarin yau Allah yana tabaraka wata'ala ka shiga hurumin sa Allah yana da shi ka dauki aikin sa ka dokan ka dora wani ka gani da an daya ce a bari janar ya karbi kasa ai da janar ya karbi kasa al'amura za a dani yadda kowa zai shiga kai tsaye menene jin za ka yi da cewa a bari mashin mutum zai siya zai tsafara a bari sai sai baba ya kar ya kar kasar zai dawo dubu hamsin a fetur zai da naira wane ne wane dan aka ba Allah Allah ya bamu Allah mun tuwa to kaji nan fa bin ni'mati ashkur lokacin da bawa yake su kansa a ni'ima to magana ta gaskiya ba ko kuma kuɗi ne kadai niwa lafiya ita ce kuma uwa uwa an fahimta ita ma lafiya akwai irin godiyar da ake yi ma daga gare ka ai ba za ka san muhimmancin lafiya nan ba sai mugun da ya kwatin na Allah ba da sani sai ya maka wata mugun damka za ka ci duniya komai ba daɗi zama ba daɗi kwanciya ba daɗi tsayuwa ba daɗi abinci ba daɗi rashin cin ba daɗi komai ba daɗi to sannan za ka gane muhimmancin lafiya to ita ba ana neman ka da godiya shine tsayawa da bautar Allah da ita da kuma kin saban Allah wa fil baliyati as-sabr shi kuma aka shiga cikin jarrabawa abinda ake so a yi hakuri an fahimta ba a san rai wani shi kuma raki ne to shi kuma rakin yana cin ladan hakuri an fahimta yana cin ladan hakuri ka zo kai karai kai canza to kuma rakin nan da kake da wa kake halin nan da kake ci da Allah ne duro maka to rakin da kake wa kake wa kake ga ya shi da wani ne yasa ka a ciki ha Allah ne kuma an an shiga wannan halin ana son bawa ya ya rabota da ladabi kakka dinga kakkauto magana kuma ga janibin Allah kana faɗan maganganu ga tsiga wannan masifa da Allah ya duro mana a ƙuri billahi aba ai wancan yayi yi mu ko ba ba ana faɗa ba wannan masifa dai Allah ne ya tsoro mana a a wannan abu ai bai daɗi ba kai din da kake da taba jin wani wani wani annabi daga annabawan Allah ya ce Allah ya tsoro maka masifa yorajin lafiya ma annabi Ibrahim bai ce Allah ya tsoro wa rajin lafiya duk sai dinga jero abubuwa da ya zo kan rajin lafiya yayi kauci ko ba haka ba wallazi yudimuni wa yasirhu farko me ba allazi yumitini thumma yubiyin wallazi kadi a ji yawmal din ko sai ce wa ila bari kowai wanda ya alice yake kowa ya ji shine kuma zai tsire ko shine yake tsiyar da ni yake sha wallazi yudimuni wa yake tsiyar da ni yake tsayar da ni wa idza maritu ko in nayi rashin lafiya kaga ba wanda yake tsoro mun rashin lafiya yake wa a'a in nayi rashin lafiya ba huwa yake kuma shi ke warkar da da annabi da annabi ayyubu yayi rashin lafiya me yace anni masani shaytan binubbin wa adab shaytan ya kama inda rashin lafiya saboda shi shaytan hankitin Allah ne an fahimta shi duk datti a tsora mai aka yi shi dama duk ya ji tsora mai duka tsora Allah an fahimta amma mu yanzu ina ladabi wannan annoba dai Allah ne ya tsoro mana ita a'udhu billahi an fahimta ai ba a faɗa haka ha yanzu aljanu su bi mu ladabi wa anna la nadari asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada kaga sharri wasi Allah asharrun urida biman fil ardi sharri ne ake nufi da ƴan ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada kaga nan sai suka jira jumlar jumlar da binai bas ba fa'i san kuwa da karakadan abun alheri ne daga sa Allah am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma ubangijin su ya nufi shiriya ne gare kaga ba su dan wa anna la nadari adarrun arada rabbuhum arada bi manzil ardi ko arada Allah bi manzil ardi sharri ne Allah yake nufi da mutane a wannan yini sai suka ce ba da suka ce amma da ke shiriya abun alheri ne suka bada haka ma khabir wayan da abubuwan da suke da ta'afa a cikin ayyukan fitura Allah fasaje ko yace fa arabtu an aiba ko kisan yaro da ke akwai alheri akwai barna a cikin sai ba arabina barna sai ya rafa kansa alherin kuma na Allah amma gyara katanga alheri ne tsura sai ce ba arada rabbuka an ya buluga ya so ya danganta Allah aikin gaba daya amma yanzu mutum kawai wannan masifa Allah ne ya tsura mana yawan kuma da yin ne kuma ya kila wa kansa yana zo ai tsarin nan da muka yi nan aka kayan nan aka ajiye su muka ce dama lokacin sha'aban din nan lokacin za a fito da su kasuwa a ai wannan tsarin ka ai mai gida ba dama ai wannan tsarin naka shi sai a ce ba ana ana kuka Allah da hakuri yake tabaraka wa ta'ala amma kuma da matsala aka samu da aka yi tsarin lantin bai wuce ba Allah ne ya zarabe mu da mace Allah kai ka san shekarar bara daidai lokacin nan Allah ne da rabe mu da asara a daidai lokacin ba da haka ba ka ji wannan amma kuma sai shi to ka zama karuna ke ka ga karunonin da yawa ke ashe mu muna da namu karunonin a to ai shine da ya gani aka ce inna ma utitu ala ilmin kulli wani kullun ne muke da shi mun san tsari da ilimin da za mu fitar da harkokin na a samu kuɗi to kai ma ka zama karuna ka gani sai an koyi ladabi amma yanzu ina zance dai haka nan gashi nan gatse gatse haka ake wa Allah gatse gatse wani tattakiwa kai kazan me yake faɗa Allah ya kiyaye to sai ha wa fil bani ya asabur ba a san rai na shiga cikin ibtilai sai an ya ku shi kuma innama saburu inda sadamatul ula shi hakuri ana yin sa ne lokacin da musiba ta mamaye ka an gane yanzu a titi sai ayi wa mutum wani abu ba daidai ba sai alaba ka hutu to in ban hakura ba ya zan yi to ba alada ya an bai kwata kwata ba alada haka kuke sai kun cuci mutum ku ba shi hakuri ai dama hakurin da za a baka sai an cuce ka sai a baka to ba alada hakuri an bai mu wani abu ya same ka na ibtilai ka gama rai ka gama kuru wallahi asara wallahi kaza wallahi kaza to ya zai hakuri za dole abin wa Allah ba wannan ba lada ku dole to ya bawa zai da daransa ina bawa zai fara kansa da wannan wannan shi duk ba lada ku an fahimta lokacin da abu ya same ka kenan kai shiru ka ka hakura ka bawa Allah wai gaskiya dai a yi tajin masu hakuri a society din mu na Hausawa sai an gama raki da kururuta da mutum to bawa ana so a lokacin ijtila ya same shi da hakuri wa fi da'ati shuhudu idan kuma ka samu kanka cikin bautar Allah ka tashi da dare kana sallah ka tashi da dare kana lazimi ka tashi da dare kana karatu alqur'ani to abinda ake so kar ku jube shi kaga cewa ai kuma ai ba ai ba da ai mu ba daga nan ba ai mu ba bacci da daddare ai na ai manya ne da safe da rana kana ganin masu bacci wasu can wasu baya ba ko a gidan kana ganin kasuwa na ana bacci ana bacci na mu ga mun muna ta gana da Allah tani da haka yadda muke din nan ma ai za ka mu ba nawa ka bane ai kaza kaza to sai mutum yi a wata da'ati shuhuru lokacin da kake bautan Allah abinda ake so ka dinga kallo ko yanzu wannan da'ar da nake Allah ne ya so nake da ya so da yanzu ina san ina dama wa su koce su burkutu a can kana dama musu suna sha da daddaren nan da kake yin ibada da ya so can gurin su koce su kana can suna timbelan su da waye kana dama musu burkutu suna sha kana ƙara ba ana zagin ka ana kawo shi da Allah ya so wannan shi a gunsa ɗaya ne ko ba haka ba da yau ka Abdullahi ka gani da yau ka kira madu shi abu Allah ya ce ni an bayyana ba kun da ne inna la ya ba'du ma shau to da kaga haka ya yau ka Abdullahi ya yau ka cikin masu sallah ya yau ka cikin masu tashi da daddare kana ibadar Allah to sai ka gode masa ka san da ya so ba a wannan aikin da dora na ba ta mai shi ne shuhudu tsokacin minna ka tsokacin baiwa daga Allah a lokacin da kake bauta kada ka yadda nan su ta huda ka kowace irin ibada kai Allah ne ya so kai wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin duk abin da kuke so sai Allah ya so yake tabbata wallahu khalaqakum ma ta'malun Allah ya halitte ku aikin da kuke kira halitta Allah ya rubuta abin da halitta za su dinga bani da halitta sama da kasa da shekara dubuwa a lokacin yayi ka Abdullahi kuma yace ga irin aikin da za ka yi masa na bautar sa to a lokacin bai kai wa Allah ya zabe kai ma wannan bai kai masa ba abin da kai masa aka kawai ya ga dama ya zabe ka to kenan a ce aikin da kake da ibada da kake ba wata burgewa a cikin ko dan da ya so ba wannan zakai to a dinga kallon wannan wa bil ma'asiyati al balzaq wal inaba wani lokacin kuma sai ka tsince ka dumu dumu cikin sabon Allah to ai ba annabi bane ko annaba ne masu mai nauyin ibada da kullatina kai ko ba ma'sumi bane dolan ka wata ran za a samu ka fada cikin kojin sabo don ka fada ne ake nema ka fake da Allah ka koma da shi zuwa ga Allah wa talabil ikala ka nemi Allah ya zobe maka wannan zurban da Abdul Aziz qala alayhi salatu wassalam hadisi anan sai ce man a'ada fatakara ko man dukiya wanda aka bashi fatakara ya gode wabtuliya aka jarrabe shi fasa bare yayi hakuri wa zalama yayi zulubi bai wazulima aka zalunce shi faga fara ya yaji wa aznaba ya zulubi fasta gafar ya nema a yafe masa thumma sakata alaihi rajul sai annabi ya shu fa qalu suka ce malahu ya rasulullah me zai tabbata gare shi ya bashi Allah qala sai ce ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun kana neman abuntattun bayin Allah wa'annan ne in kana neman shiryayyu su ne wa bil hadith da rasul sallallahu la ta'ati ala al abdi sa'atu wata lokaci bai zo bawa wala yasullah ya bi ambata Allah shi ba illa kanat alayya hasaratan yawmal qiyamah fa sai hakan ya zo masa asara ranar alkiyama Allah kiyaye ومن ادب المريد daga ladabin muridi Allah ya lura ka a gani illa mustaqilan bi fikratin sai dai yana mai takala da tunani cikin halittar Allah da da sabobin Allah tabaraka wa ta'ala au nazaratin ko yana duba ilai nazari cikin ko karatu ko ilimi au zikirin ko kuma ambatan Allah au muzakaratin ko kuma muzakaran karatu au hidimati shayin ko kuma hidimar wani bawan Allah wanda yi wa siru ila maulahu wanda yake zare da shi ko yusilu wanda ne tare da shi ila maulahu zuwa ubangijinsa bali zalika dan wannan ne ya arisu alal awqati muridi ake so ya kula da lokuta wal abbas da numfashinsa da yake fita ya dinga kula da cewa numfashin nan ya fita wani adadi ne yake karewa yake karewa ayyahi ayyin san shadidan ma'ana mutukar kiyayewa da sanani ko kwadayi ne sanani alal jayi ba bikira duk da tsaya da abin da aka ambata hada dalilu wannan dalili ne al-muzahirati abba kokari kai ya azal muridi mutare dan muridi ya samu da lokacin halarar ubangiji wa hada huwa al-jihad akbar wannan shine dadi mafi girma da an ta huska aka zaburar da ranka wa tubayyin alaiha ka kunta sawa ranka hatta la tujma ala al-mukhalafati har ka saba da sabawa Allah tabaraka ta'ala wala tarkan ila ra'at kuma kada ka karkata zuwa hutu kai kullun son hutu son hutu son hutu ba ka so ka tashi kai ibada ka dace ni kai rabi kai karatu Qur'ani kai sallah sai dai kawai ka da ka kwanta ka tuka kwanta wa azan ka tsautu ai da jannab kanisati wanda ba a kanisati alin da tafsir da takaitawa kashe da dan tsoron min an tubla a jarrabe ka ayyan tarika Allah wa Allah jarrabe ka bi musibatin nafsi da musiban nan ta tawaya wa bi nafsiha da tawaya ne ta samu musibar tawaya ne yankutu nurul imani hasken imani yake tawaya fa aina anta min ahli dalil to in hakan imanin ka ya tawaya to ina kai ina samun muqamin isani kuma muqamin isani nan wanda wanda suka same shi sune allazina zal fazlugo wanda hakurkuran suke nisanta anil mazaji suka kwanciya lilailil qurbi dan su samu kusanci wacce dani dan su samu kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala to da haka sai kuma cewa umarni muridi a same shi da gode wa ni'ima da barin wato munanawa cikin hidima akwai lokaci na jamala akwai lokaci kuma na jalala saboda haka sai mu tashi kan nan karatu na gaba rana yau akwai maulidi na makarantar dare na wannan makarantar dare saboda ko rana yau ne ko maulidin makarantar dare na nan saboda haka ba za mu zauna ba mu ko maulidin mu na nan zai kama alhamis da sama kenan insha Allah za mu maulidi sai mu rike shi bayan maulidi insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya nuna mana اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما وعلى آله وصحبه ومثاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله